أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدهدوا أو أن رانا البركة yau muna sha hudu ga watan jimadar akira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam daidai da tara ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma wannan shine zaman mu na uku a cikin karatun littafin umdatul ahkam muna kan hadisi na bakwai ne ko na'am mun karanta shi? na na littafin yi ce a bismillahir rahmanir rahim wa annahu umrana maula usman bin affan radiyallahu anhu أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نهو وضوئي نهو وضوئي هذا وقال من توضأ نهو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وانا حديث أقرب استهنير عمران مولان عثمان بن عفان shi wani an ce maula wane maulan wane misali a cikin tarihin sahabbai da magabata za a rika yawan jin irin wannan wane maulan wane wane maulan wane ga abin da ake nufi shi wannan homeran din ainihinsa bawa ne sai sai na usman bin affan radiyallahu anhu ya saye shi kuma ya yantar da shi to idan ka yantar da mutum ka zama maulansa kenan idan ana kana iya cin gadansa ma kana iya zama daga cikin magadansa kana iya cin gadansa maulan maulan ni'imaci ake kira ai kiran irin wannan din a cikin karatun gado saboda haka zai zama duk wasu al'amuransa kai ne majibincinsa a kai kai ne waliyinsa a komai nasa to ya zama kai maulansa ne ba shi ba har 'ya'yansa ma wannan Umran shi ba sahabi bane amma shi sai na Usman bin Affan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai na Usman dan Affan kuma jikan Umayya yana daga cikin Banu Umayya sai na Usman radiyallahu anhu yana daga cikin farkon shiga musulunci kuma ya shiga musulunci ne ta hanyar sirna Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu sirna Usman sirikin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam kuma wanda a cikin tarihi in ban da shi babu wani mutum guda ɗaya wanda ya taɓa auren ‘ya'ya biyu na wani annabi daga cikin annabawa da musulun. Sama shi na Usman ya auri sai da Rukayya, ‘yar annabi sallallahu Alaihi wasallam da ta rasu kuma aka ba shi ummu kulsu. Da ta rasu ita ɗin ma a wani hadisi ko da dai hadisin ba'ifi ne an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da da wata ma da mun kara maka ya usman kuma sai na usman yana da man yana da man kabobi wato manqaba ana nufin daraja ta musamman to yana da irin su da yawa tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rundunar da aka yi ta yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya wato ya hidimta wannan rundunar tikitinsa shine aljanna yana Usman radiyallahu an ce dawakai dubu ya bayar doki doki mai sunan doki guda dubu ka kutanta kudin doki yanzu a yanzu doki ne ya amsa sunan shi doki wanda za a iya hawa a yaki da shi a yanzu zai iya yin dubu ɗari biyar ko sama da haka to guda dubu ba iya haka ba kuma da guzirin mahayin dokin kayan yakin da zai sa da sulkensa da kwalkwalinsa da takobinsa da duk abin da yake bukata da abincin da zai ce je dawo mahayin doki mutum dubu bayan wannan kuma da dinare dubu ya kawo an ce ranar zala sallallahu alaihi wasallam kwana yayye ne masa addu'a yana Allahumma ighfir li Usman Allah ka gafarta wa Usman Allah ka gafarta wa Usman daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم duk abin da Usman zai yi bayan yau ko me zai yi to ba zai cutar da shi ba ma'ana ko me zai yi ba zai hana shi shiga aljanna ba wannan shine fa Usmanu dan Affan kuma bai halarci yakin Badar ba dalili saboda yana jinyar matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi badar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa sauki ce tunda matar ka ba ta da lafiya ka tsaya kan jinyar ta to kafin kuwa a dawo har ta rasu kwarai da gaske wacce aka sake aura masa ma ita ce wacce har ma sun haihu ana yi masa inkiya da abu abdullahi to wannan abdullahi din shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai rayu tsawon lokaci ba shi ma Allah ya karɓi kwanansa dan Usman akwai wata wato wata rijiya ta wani bai yahudi a nan cikin garin madina wanda wannan bai yahudan ya kasance yana cutarwa ga musulmai ya ga dama sai kulle rijiyar ya ya kima sai da ruwan in za ka zo ka ɗiba dama sai ka sai ka saya to in ya ga dama sai kulle rijiyar ya sai da ruwan yana da cutar da al'ummar musulmai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sayi wannan rijiyar daga wajen bai yahudan nan to zan lamunce masa aljanna yarna Usman ya garzaya wajen bai Yahudi ya ce nawa ka sayar min da rijiya ya ce ba ta sayarwa ba ce ya ce ni dai ka sayar min ko nawa ne ya tsula kuɗi mai yawa yarna Usman ya ce to na saya haka sai ce a to sai dai ka sayi rabi ka sayi rabin rijiyar ma'ana ya zama yau rijiyar ka ce gobe kuma rijiya ta ne yau karkashin ikon ka take gobe karkashin iko na yarna Usman ya ce na yadda sai mutane sun kasance duk ranar sai na Usman to ranar ruwa kyauta ne saboda haka sai mutane kowa ya zo ya ta ɗiba kyauta ranar ɗiban bai hude kuma sai ya ga babu ciniki ƙarshe da yace sai na usman zo ka sayi ta ma gaba daya sai na usman ya sayi ta to akan wannan din ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talabta masa addu'a yayi ce masa addu'a kuma yana daga cikin mutane goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su yace waɗannan duka ƴan aljanna ne su ne wanda ake musu laƙabi da al-mubashshiruna bil janna المبشرون بالجنة ولن أكروا البشر دار الجنة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر الفاروق سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعيد بن زيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح وهكذا saboda haka yana da mankabobi ya da manakib masu yawan gaske wanda ba za su a lissafi ba ko mahaddacin alkur'ani ne ya kai shekara wajen ashirin a lolar da ya yi sallar isha'i da ita da ita yake yin sallar asuba kwana yake yana kiyamun lai kwarai da gaske amma abin takaici yana daga cikin waɗanda wasu suke zagi a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga to ala ayi halin dai yanzu wayannan bayin Allah ai sun yi fintin kawwan da babu abin da za ka ce musu in dai ba kai musu addu'a ba amma duk mai faɗa sharri akan irin waɗannan bayin Allah to ga shi shi ga sharri tun daga nan duniya kafin ya ji can to wannan Humran ya ruwaito cewa annahu ra'a usmana da abi wudu'in ya ga sayyidina usman ya kira a kawo masa ruwa wudu da rufu'ar wudu alola kenan amma an ce wudu akai wa wadadin wudin fata yana iya nufin ruwan da za a yi alolar yana iya nufin kuma abin da ake alolar da shi an yi wa wudin fata kamar yadda yake a nan da abi wudu'in ya kira a kawo masa abin alola ko kuma a kawo masa ruwa ruwan da zai alola da aka kawo masa fa faraga ala yadayhi min ina'i sai sai tun tsoro ruwan zuwa ga hannunsa daga cikin min ina'i daga cikin ƙwaryarsa kaga salahu ma salasa marratin sai ya wanke hannayen nasa sau uku wato hannunsa kenan tafukan hannayensa ya wanke sau uku ثم أدخل يمينه في الوضوء sannan sai ya shigar da hannunsa na dama a cikin ruwan alolar ko a cikin abin alolar ثم تمضمض maba sannan sai ya yi kurkurar baki wastan shaka sai ya shaka ruwa a hanci wastan tara sannan sai ya faci ثم غسل وجهه ثلاثا sannan sai ya wanke fuskarsa sau uku wa yadayhi ila al-mirfaqaini da kuma hannayensa zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwa hannu guda biyu salasan shi ma sau uku zuma masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafa ga kayinsa zuma ga salakil tarijilai sannan sai ya wanke kafa sawayensa biyu salasan su ma sau uku zuma kala bayan ya idar sai ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama tawadda'a wannan tawadda'a ne ba tawadda'u ba na garfu a yasa ta wadda ne inda mai bayro ya mai da shi fata yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda yayi alola na hawa wudu'i hada irin alolan nan tawa da kuka ga nayi wace irin alola yayi sai mu koma mu duba ya wanke hannayensa sau uku hannunsa zuwa nan kenan sannan ya yayi kurkurar baki ya sheka ruwa a hanci ya fitar amma ba a faɗi kurkura bakin sau nawa ya yi ba ba faɗi shekar ruwan a hanci sau nawa ya yi ba a wannan ruwayar kenan sannan sai ya wanke fuskar sau uku ya wanke hannu zuwa gwiwar hannu shi ma sau uku ya yi shafar kai kaga a nan ba faɗi shafar kunni ba an fahimta a wannan ruwayar ba shafar kunni amma akwai a wasu ruwayoyi wanda suka zo ba daga sai na usmanu din ba da ya shafi kai sai kuma ya wanke kafarsa a wato sawayensa sau uku uku wannan ita ce al'irin alolar an fahimta wankin hannu zuwa wuyan hannu sau uku wankin fuska ma sau uku wankin hannu zuwa gwiwar hannu sau uku wankin sawaye shi ma sau uku to bayan wannan ya yi wannan sai ce to na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alolar ko ga nayi sun masallara وقال وقال zan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwala da nayi wa qala sai yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha duk wanda yayi alwala irin alwalan nan da nayi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salla rak'ataini sannan ya ya sallaci rakawoyi biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu wanda a cikin wannan rakawoyi biyu bai zantar da zuciyarsa da komai ba na duniya غفر الله له ما تقدم من ذنبه Allah ya gafarta masa ko zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa to shi kenan kaga yana da kyau mu rika yin irin wannan alolar irin ta sayyidina Usmanu kuma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin yana karantar da mu irin yadda amana irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka ga ya yi abu exactly haka suke yi haka suke yi kuma ga shi mu sun ruwaito mana irin abin da ya yi din saboda ba dan su ba mu dan albarkacin su muke ci ba dan su din ba da ba za mu sani ba kaga abu na farko kenan abu na biyu hadisi yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan gabobin da uku ke wanke su sannan abu na uku kuma hadisi yana karantar da mu muhimmancin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana abu na hudu hadisi yana koyar da mu muhimmancin yin sallah raka'a biyu bayan kayi aro da matukar dai babu wani uzuri da zai hada ka kuma matukar ba a lokacin da yin nafila ya haramta bane ko ko ko aka karanta yin nafila da kuma haila abu na biyar hadisi na karanta da muhimmancin mai da hankali akan ibada yayin da kake ibada kar ka zantar da a zuciyarka da wasu abubuwa na duniya وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت آه شهدت أم آه شهدت أم أمر بن الحسن هو أمر بن أمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من ثور من صفر التور شبه الضبط نعم عن عن عن عمرو بن يحيى بن يحيى المازني an wato hadisin ta hanyar amru dan yahya al-mazini an abi shi kuma daga baban sai karbo baban nasa tabi'i ne baban nasa yace qala yace shahidtu amr ibn abil hasan na shaida ko kuma ina wajen sanda amur dan abul hasan shi ma tabi'i ne amur dan abul hasan din ta'ala abdullahi ibn zaid ya tambayi abdullahi dan zaid shi wannan abdullahi dan zaid dan asim sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutumin madina ne kwarai da gaske shi shine ma wanda ya kashe musulmatul kazzab akwai wani mutum wanda ya fito tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya fara daga banu hanifa yake wata kabila ce wacce ke can wajen najadu ya zo ya musulunta bayan da ya zo kai zai musulunta zai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan musulunta in sallama maka amma bisa alƙawarin cewa in ka bar duniya zan zama ni ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ya dauki wani kara haka ko tsiyayi haka sai ya nuna masa yace kaga dai da ya wannan yace baka da shi yace baka da rabansa a cikin annabta ta yace dama yau na yi wani mafarki na ga wata munduwa ta zinari ta, ta sauko min daga sama amma da na hura ta sai ta baje ashe dama kai ne to bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan musailamatul kazzab kabilarsa suna da yawa suna da mutane masu yawa to da sai ya tara su ne ce wai shi ma annabi ne kuma abinka da bin larabawa suna da sukan fifita kabilanci wani lokaci akan akan addini a wannan lokaci haka suke yi su waɗanda da musulunci bai shiga zuciyarsu sosai ba to da su shi yana suka karba suka kuma yarda ya kuma rika suka kuma rika tallatawa cewa a zo ga sabon annabi ya fito sallah kwaya biyu ne shi ne ko kwaya uku yace ya yafe musu sauran zakka ma ba sai kayi ba to dama kuma su kabilar ta haka mutane ne marowata don haka ba da zakkar dama yana damun shikenan ya fatara mutane masu yawan daga jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa bati shikenan mutane suka rika bin sa na haka sai na abubakar radiyallahu anhu a cikin shekara biyu da rabi da ya yi a kujerar halifanci kusan mafi yawan aikinsa zuwa wato yaƙi ne da yan radda irin wayannan mutanen da suke radda a zamanin sai na abubakar radiyallahu anhu aka yi wannan yakin da shi musulama don har ya rika yin karyar ma wai shi ma an bar wahayi sai sai kawo wani abu haka mai kamar tatsuniya ma ta fi wahayin nasa daɗin ji tatsuniya ma inda irin fassarar irin abubuwan nasa wai zomo me sanar da kai zomo wani abu ne wani abu ne mai dogayen kunnuwa mai dogayen kunnuwa da faɗin kirji shi kenan ba wannan din sura guda ce har irin su kwado kwado ma akwai tasa sura akwai wata sura ba da ya ji wazariyati zarwa falhamilati wukra shi ma sai ya kirkiro wani abu wai wazariyati zar'an falhas fazariyati qamha menene wai yana rantsuwa da alkama yana rantsuwa da masu shukan alkama yana rantsuwar da hadda mai yin waina ma ita ma an rantsi da ita mai yin wannan kai gurasa ita ma an rantsi da ita hadda masu yin loma siyanki gurasar ta a baki su ma duka an rantsi da su a cikin surar sau da haka abin da kansu ma kafiran wani kafiri sannan bai musulunta ba in ce masa amma ka san dai ka san dai cewa ni ma na san karya kake yi ko wannan shine musulmatul kazzab to a lokacin yaki da shi saboda gangamin da yayi sahabbai da yawa sun yi shahada kwarai da gaske dan yana wannan yakin da aka yi da shi mahaddatan alqur'ani ma da yawa sun rasu sun yi shahada eh akwai wannan Abu Huzaifa da shi da wani maulansa Salim maula Abu Huzaifa wani mahaddaci ne na yankan shakku annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince sosai da shi to shi ma anan yi shahada suna da yawa irin su wannan irna sabit bin qais bin shammas duk anan suka yi shahada kwarai da gaske to ganin wannan ne da suka yi shahada na da yawa to shine sai na umar ya ba da ya ba su na bakar shawarar ko a fara rubuta alqur'ani a rubuta shi a aji saboda masu haddar suna suna ta rasuwa suna ta yin shahada yi suna kariya to shi wannan sahabin wanda wanda sunan shi zuwa cikin wannan ruwayar Abdullahi bin Zaidin to shine wanda ya kashe Musailama tul Kazzab shine wanda ya sare shi da takobi eh dama wahashi wanda ya kashe Sayyidina Hamza ka san ya musulunta daga baya ai ya musulunta ya musulunta amma da ya tashi ya zo sai ya ɓoye fuskarsa sai da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya bude fuskar sai kalmar shahada domin da yana daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda aka gansu a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko sun makalkala ɗakin ka'aba a kashe su to yana daga ciki to amma da yi wannan kalmar shahada shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zo ka gaya mu yadda kai ka kashe baffa na bayan ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ina so ka bar inda zan rika ganin ka to da duk sanda na ganka zan in zan rika tuna baffa na ka je ka tafi inda inda ba zan rika ganin ka ba shine ya bar garin Madina ya bar garin Makka ma da Madina duka amma lokacin da ya ji yakin Musailama ya taso to shi ma sai ya zo mashin da ya harbi sai na hamza da shi to da shi ya kashe musulama ya ce tun da na kashe masoyin Allah to yanzu kuma barin kashe makiyin Allah sai ya soki musulama to musulaman bai gama mutuwa ba shi wannan abdullahi bin zaidin shi ne je ya tsare shi da takobi ya ɗauke kansa ya mutu to wannan wannan tabi'i ne yake tambayar sahabi game da alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi an wudu in nabi sallallahu alaihi wasallam game da alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da'a bi taurin min ma'in sai shi Abdullahi bin Zaid radiyallahu anhu yayi kira a kawo mishi kasko na ruwa taur din nan kasko ne kasko eh kasko na ruwa fatawadda lahum wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu alula irin alular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu ji shi kuma nan a wannan ruwayar fa akfa ala yadayhi min at-tawr sai tsiyayo akan hannunsa daga ruwan wannan a kaskon kaga bai tsoma hannunsa nan take a cikin kaskon ba ya fara tsiyayewa tukunna akan hannunsa fa kasala yadayhi salasan sai wanke hannunsa sau uku to a nan malaman fikihu suna da magana a nan saboda mutum yi zanci an wanke hannunsa uku sai ya ɗauka kamar kawai da aka tsiyayo ruwan da aka tsiyayo ruwan kamar irin abin nan aka yi kamar irin yadda wasu ke mutsike haka to ba haka ba irin haka ba in ka kowa malaman fikihu za su gaya maka nan tsiyayo ruwan sai an yi haka tukunna an tsatsefe sai an yi haka an yi duk wanda yake yin haka to gaskiyar magana kusan a rulatsa ma ba ta yi ba inda wajibi ne shi tsaitsaye ya tsini sai an wanke wannan kuma sau uku daban sannan a wanke shi ma na hagu sau uku daban ba wai tare ake wanke su haka a yi musuke musuke haka sau uku ba haka ba فغسل يديه ثلاثا sai wanke hannayensa sau uku suma da kala ya dawo fitau to daga nan sai shigo sai shigar da hannunsa a cikin kaskon amma hannunsa na dama domin a duk wani abu mai tsarki da hannun dama yake hannunsa na dama domin a wancan hadisin ya gaya mana fa kala ya zina ce a wannan hadisin da makaranta na sama hannunsa na dama suma adkhala yaminahu fil fil fil fil wudu'i ko a hadisin da muka gama yanzu an fahimta yau to hannun dama ne ake shigarwa idan abu mai budaddan baki ne za ka lura da shi dama za ka ajiye shi daga gefen damanka bayan ka tsiyayo ruwan ka wanke hannunka to za ka iya sanya hannunka kuma kana kan fatowa da hannun dama idan kuma abu mai rufaffen baki ne kamar buta wadda tsiyayowa za ta yi to ita kuma za ta kasance daga bangaren abu ya karka tunturowa a kan hannunka na dama a fama maza sai ya yi kurkurar baki wasan shaka kuma ya shika ruwa a hanci wasan sar kuma ya face salasan da salasu garfati duka wannan ya yi ne sau uku uku da wato kamfata uku shika ruwa a hancin sau uku kamfata uku kuma na ruwa bacewar ma sau uku mana in yi kamfato ruwan ya sheka sai ya faci sannan ya kamfato ruwan ya sake shekawa ya sake facewa sai da ya haka masu uku ba kamar irin yadda mutane yanzu suke yi ba mutum ya tashi kawai sai in ya haɓu na sai shi kenan wai ya gama to ba daidai ba ne kowanne kowanne shaƙar ruwa a hanci sai ka faci sannan ka sake shaƙawa summa adkhala yadahu fi tawr sannan sai ya sake shigar da hannunsa cikin wannan kaskon to ka sala wajahu salasa sai ya wanke fuskarsa ita ma sau uku summa adkhala yadahu sannan ya sake shigar da hannunsa kaga salahu ma marratayn ila al-bisakayn sai ya wanke hannun sau biyu zuwa gwiwar hannu zuwa nan kinin gwiwar hannu ثم أدخل يده sannan ya sake shigar da hannunsa kuma sahabi ma ra'sahu sai ya shafi kayinsa da su da hannayen kenan wa aqbala bihima wa adbara sai yayi gaba da su sannan yayi baya da su marratan wahida su sau daya kuma ghasala rijlai sannan ya wanke kafafunsa wa fi riwayati a cikin wata riwaya bada bi muqaddami ra'sihi da zai shafar kan ya fara ne da farkon kayinsa wato saman goshinsa kenan kaɗan hatta za haɓa bihi ma ila ƙafawun har sai da ya kai sai da ya tafi da su zuwa ga ƙeyarsa su marar da huma sannan sai ya dawo da su hatta raja ilal makanin da zai bada aminu har sai da ya dawo da su zuwa ga wajen da dama daga nan ya fara ma'ana sai da ya dawo da su wajen goshin shirkin. Wafi riwayatin a cikin wata riwayar kuma أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an sai muka fito masa da ruwa fi taurin a cikin wani kaskomin sufrin daga wato kamar sufur wato wani abu ne kamar shi ba azurfa ba kamar tagulla ne ke za a ce wannan hadisin akwai dan bambanci tsakaninsa da wanda muka wanda muka karanta da zu na sayyidina Usman bin Affan saboda a cikin wannan ruwayar ana wanke hannu ya wanke hannu ne sau biyu amma a cikin na Usman shi ta kuma sau uku ne saboda haka a nan ne malaman fikihu suka samu sabani wasu sun tafi akan sau biyu wasu kuma sun ce sau uku ne saboda haka duk wanda dai mutum yayi yayi insha Allah ya yi amma da inda dama mutum ya yi sau uku saboda sau uku a kowace hadisan da suke shi ya karfafar yi sau uku ne ƙwarai da gaske to wannan hadisi shi ma yana karantar da mu muhimmancin tambaya kaga wancan yana Usman ba tambayar sa aka yi ba sawa yi kawai a kawo masa ruwa amma anan tambaya aka yi tabi ne yake tambayar sahabi idan haka nan wato hadisi yana karanta da mu muhimmancin yin tambaya in baka san abu ba to ka tambayi wanda ya sani ya sanar da shi in ma ka sani din in akwai wanda ya fi ka sani to ka tambaye shi ya ƙara sanar da kai saboda ya ƙara karfafar naka ka ƙara karfafa naka ilimi to ka tambaya ita ce mabudin ilimi shi ma wanda ka tambaya din in bai sani ba to sai ce bai sani ba sai ya je ya nemi sanin wannan abu kaga ka tashe shi ne نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله وانا حديث عن كربوشي تعين انا عائشة ورمومني رضي الله عنها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah jira da mun Allah tabbata a gare shi ya kasance yu'jibuhu tayammunu damantawa yana kayatar da shi fi tanqulihi wajen sanya takalmin sa zai sanya takalmi kafar dama yake fara sawa wa tarajjulihi da kuma wajen taji kayinsa zai taji kanka yakan fara ne da gefen dama wa tuhurihi da kuma wajen alolarsa nan tuhur yana nufin alola ne a nan ga shi dai kalmar tsarki da shirin to amma dai alola alola ne manufar da ana cewa da bangaren dama yake farawa wajen yin alolarsa kuma tuhur din za ta iya nufin wankan janaba ma yawwa ala ayi halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bangaren dama yake farawa tace wa fi sha'ani kulli a duk sha'anin sama baki daya da bangaren dama yake farawa kaga wannan ma yana karantar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na alkhairi za ka yi to kai da bangaren dama idan gaisa za ku yi da mutum ka fika masa hannun dama ka ku gaisa in wani abu za ka karba a gun mutum ka miƙa masa hannun dama ka karba da shi in wani abu za ka bayar ka bayar da shi da hannun dama duk wannan yana nuna girmamawa ne yawa sannan in za ka sanya takalmi ka sanya da ka fara sanya kafar dama in ka zo tubewa ne aka so ka fara da kafar hagu yawa to haka nan wajen shiga masallaci shi ma za ka shiga ka shiga da kafar dama wajen fita kuma sai ka fita da kafar hagu abin da ake fara gabatar da hagu kafin dama sai abin da ya shafi ban daki in za ka shiga ban daki nan kuma in kai addu'a addu'ar shiga ban daki Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith da sai ka shiga da kafar hagu in za ka fito kuma sai ka fito da dama aka sun shiga masallaci ke yawa shiga ban daki da hagu ake shiga a fito da da dama eh na eh a fito da hagu wani wata rana wani wani mutum yana karantarwa irin masu da'awar malanta ne haka yana karantarwa sai wata ɗaliba ta yi tambaya ta ce malam da wace kafa ake shiga ban ɗaki irin suna musu nan ne a tsakanin su yara sai ya ce suwaye suka ce da dama da da kafar dama ake shiga ban ɗaki sai ya ga hannaye da yawa sun yi sama suwaye suka ce da kafar hagu ake shiga sai ya ga hannu kaɗan abokan da rashin ilimi sai ce to an ce aljama'atu rahmatu sai ce masu masu kafar daman nan sun yi daidai eh biya masu eh masu kafar daman sun biya a ga yake eh ya yi kiyasi ne kiyasi kuma batili saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam a duk wasu abubuwa da yana alkhairi yana fara gabatar da dama kafin abu a cikin dukkan sha'anin nukansa in banda kamar abin da ya shafi shiga ban ɗaki hatta sa sa riga shi ma an fi so ka fara shigar da hannun dama kafin hannun hagu sannan haka nan wajen kwabewa kuma sai ka fara kwabe a nan hagu kafin dama to haka nan wajen sanya wando ma haka وعن وعن نعيم وعن نعيم المجمري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه قرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل wannan hadisin shi ma an karbo shi ta hanyar tabi'i shi ne nu'aymin al-mujmir an abi huraira shi kuma ya karbo daga sinna abu huraira wato abdurrahman bin safrin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi annahu qala cewa shi ya ce inna ummati haqiqa al'ummata yud'auna yawm al-qiyamati za a kira su a ranar al-qiyama qurran muhajjalin suna wato masu hasken masu hasken sofani na alura min asari wudu gababan wato gabobin suna haske min asari wudu daga wato guraben alwala wa man istata'a minkum wanda wanda zai iya daga cikin ku an yutila qurratahu ya tsawaita wato haskensa bugun da ya masa haske na gaban sala alwala wanda ya falto lallai ya aikata wannan wato ba a so kamar kamar nan da aka ce wanke hannu ilal mutsakai zuwa gwiwar hannu to babu laifin ka dan yo sama ka an na'am shi ne ɗan ƙarawa ɗin eh shi ne kurra ɗin ɗan ƙara sannan haka haka nan wanke wannan sawaye shi ma daga idan sauɗin kaɗan yi sama kaɗan shi ma duka babu ne dan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin cewa da yaya zaka gane wato al'ummarka a ranar alkiyama ga al'ummai da yawa mutane duk za a tashe su to da ya za ka gane naka sai ce shin yanzu idan ɗayanku yana da raƙuma jajaye ko kuma baƙaƙe wuluk baki ɗayan ya ka sanya farare a cikinsu ko kuma yana da farare ya ka zuba wasu kalar kamar baƙaƙe wuluk a cikinsu shin ba zai iya gane nasa ba zai iya fidda nasa ba zai iya fidda ce to ya ka zan gane al'umma ta yanzu da ranar aljama za su suna bambanta da sauran al'ummatai da dalilin alola guraben suna alola da za su yana haske fuskoki haske hannayensu haske kafafunsu haske to da kaga haka to wannan daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da yana daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mu muka samu da albarkacin sa wa fi lafzin li muslimin a cikin wani lafazi na imam muslim shi wannan nu'aymin al-mujmir yace ra'aytu aba hurayra yatawaddau naga abu hurayra yana alula fa ghasala wajhahu wa yadayhi sai ya wanke wato fuskarsa da kuma hannayensa hata kada ya bulugul manki bayni da ya zo wanke hannun har sai da ya zo kamar zai je zuwa ga kafadarsa wato ya wanke hannunsa sosai abu huraira kuma ga salar jilai da ya zo wanke sai sannan sai ya zo wanke kafafunsa tsawayensa a tarafa ila sakai har sai da ya wato daga zuwa ga kwaburinsa har zuwa kwaburin da ya zo wacce ta fuska kuma ƙara sannan sai ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya kul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi yana cewa inna ummati hakika al'ummata yud'auna yawmal qiyamah za a kira su a ranar alkiyama gurran muhajjalin suna masu wato fararen sofani min asarin wudu'i na daga guraben alola wa man istata'a minkum wanda zai iya daga cikin ku an yudila gurratahu da ya tsawaita wato a sofanin sa wato wajen hasken sa na alola wa tahjilahu da tahajil ɗinsa wato gabar kenan da kuma gurin hasken falyaf'al to ya aikata wa fi lafzin li muslimin a cikin wani lafazin da ya shi ma dai na imam muslim sami'tu khalili da na borere ce na ji badadi na wato masoyi na sallallahu alaihi wasallam sabai suna yawan amfani da wannan lafazin hakan abu zarrin al-ghifari shi ma wani lokaci yakan ce ausani khalili masoyina ba daɗina ya mun wasiya da in yi kaza saboda shauƙin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina ji masoyina sallallahu alaihi wasallam ya kore yana cewa tablugul ili tablugul hilyatu min almu'min haythu yablugul wudu hilya wato tufafin aljanna rigarka ta aljanna ba za a sanya maka min al-mu'min ta daga mumini tana kaiwa haisu ya bulgul wudu wajen da alura suke kaiwa kayan adanka na gidan aljanna ke da za a samu domin a ranar alkiyama duk dan aljanna ana samun sa riga ta kai kamar guda arba'in a bambancin can da nan shine wata ba za ta hana wata ba za ta rike wata ba wata ba za ta hana a ga wata ba kowace kuma mai kyau ce a wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace wallahi irin hankici hankici na na na na matar gidan aljanna horul ilm ce ya fi duniya da duk abin da ke ciki ce da a ce da a ce wata mata daga cikin matan aljanna za ta leko na duniya sai da sai ta duka shi a cikin rana ba ma za a gani ba kamshin da kuwa wai ba ai shi kenan kuma zaune haka lalle yawaita aiki irin da yan aljanna lokaci yayi kuma na da ɗan sauran na to alhamdulillah to na na bismillah da masu tambaya akwai tambaya ko akan wannan ko akan wani abu wani abin da mun ko na'am na'am na'am na'am na'am na'am Naam. Mm. Mm. Gaskiya ne haka ne. Mm. Ya danganta da manufarsu. su masu yin jam'i na biyu da idan misali manufar idan misali ka san yanzu ne fitintunu su yi yawa wani zai iya yana ji za a kira sallar yana ji za a shiga sallar amma saboda wai akwai wani abu wani ra'ayi nasa tsakaninsa da jama'ar da suke sallar ko tsakaninsa da limamin da zai ja sallar sai ya ki shigowa ya shi har sai in wannan din sun idar sun watsi sannan shi kuma ya shigo da tasu jama'a to idan irin wannan ne kuma za su ababen tuhuma ne ma a irin wannan ne ababen ababen tuhuma ne a su din kwarai da gaske ba za su samu wannan alfarmar ba amma idan wani dalili ne jinkirtar da su dan ana yin irin wannan wani lokacin kamar ga lokacin da aka saba yin sallah sai zama wani dalili ya gaggautar da liman din ya fito da wuri ayi sallah har an gitar wasu kuma ba su tago ba don a irin wannan ne to kaga su ma za su samu wannan alfarma saboda ita wannan al'ummar ta mu al'umma ce wacce ubangiji ya buɗe mata abubuwa da yawa na alfarma ƙwarai da gaske wallahu a'lam na eh ko da matafiya ne abin da ba a so ne kada ya zama ga misali yanzu kaga misali kamar masallacin nan akwai limami rati da dama yake yin sallah to kada ya zama wasu kuma zama su al'ada su kenan kullum sai bayan ya idar ya fita to wasu shi wasu ya su canza to wannan kam dama wannan abu ne ba shi ce ma a cikin addini bida ce muharrama misali amma idan yanzu kuma kada ya zamto ko da wata sallar za su yi wata ba wannan da mutum da limami ne rati to an so su jinkirta misali a ce la'asar yake su kuma ba su yi azahar ba baki ne to zai fi kyau su jinkirta har ya idar da la'asar dinsa tare da jama'arsa sannan su kuma tunda azahar za su yi tunda lokaci ba kure masu yi ba wallahu ala na'am na'am na'am Na'am. Na'am. Wannan sallar ka ta yi, wanda sujada kamar ta kama shi a ilmanci sai ya manta ko kuma shi a iya karamin saninsa a zatansa ba a dashi sai ya yi ba a babu komai. Ko da mutum ma misali kabili ce ta kama ta kama ka, ka san cewa kabilin ce, amma da ka sai ka manta kuma kai sallama. to kawai sai kai ba a ji shi ke eh tsarai daga tsaye malaman fage na jin mai ahadari ma ko mai ashimawi akwai wanda ya yi wannan bayan eh yawa wannan duka babu komai sai dai akwai dai matsala guda ita ce wanda abin da ya wanda ya riski abin da bai kai raka guda ba tare da liman to ba zai yi kabul ko ba ba tare da shi dan yi kabul ko ba da shi kuma sallar ta ba ce inda abin da ya riska bai kai raka guda ba wallahi in ya samu raka shi ke eh kuma su jira kabli idan ta kama mutum sai ya manta ma bi ta ba ya fita daga har ya fita daga masallaci to idan dalilin da ya janyo masa yin sujada kabli sunnoni ya bari daga uku zuwa sama ta sallar ta bace idan kuma sunnonin ba su wuce ɗaya ko biyu ba to wannan sallar ta yi amma in ba a dace mutum ya manta jini ba ko bayan shekara guda ne sai ya yi kawai ya yi alola ma yana da alola aka tuna mar ko ya tuno ai ba ta kama shi a bara ya manta jini ba to kawai nan take sai yi ƙwarai da gaske wallahu alam na idan idan kabar ta kama liman dai abin da shi masubukin ya riska ya kai raka a guda ko da baya nan sanda sanda abin ya faru wanda ya janyo liman yin su dada kabulin to shi to sai yi kabulin tare da su a baka fahimce ni ba idan idan bai riske yi ko da raka tare da liman ba to jiransa zai yi tunda misali an ya zo ne ana zaman tafiya an yi dada zamantayya yana jira liman yin sallama sai ya sannan ya bi sai ya ga liman kuma ya ƙara wasu su da to ba zai bi shi ba ba zai bi shi a yi tare da shi ba sai ya ci gaba da zamansa har sai liman ya dawo ya zauna ya yi wata tahiyyar ta damu a malikiya kamar da ba duk kowace ana yi mata tata tahiyar daban yau bayan wacce kai ta farko yauwa to sai ya jira liman ya yi sallama sannan shi kuma sai ya miƙe na'am na'am na'am na'am ya zama a cikin sallolin sallah raka'a biyu da zai yi bai zartar da zuciyarsa da wani abu har yi gidan da su yau bai yi tunanin duniya ba ya shigaltu da dama ana son mutum yayin da ya tsaya ya rike yake sallah ya rika tunowa da laifuffukan sa yanzu ba yana tsaye ne a gaban ubangijin talikai ubangijin da ke amsa bukatu ubangijin da ke gafarta wa bayinsa kuma ya dubi girman ubangijin da yake bautawa mutum cewa akwai ranar da zai tsaya a gabansa to ya ce ya rika tunowa da wannan to kwata-kwata ma wani abu da duniya ma ba zai zo ba ko ba mutum ya rika halattowa ya ɗauka tamkar wannan ita ce sallarsa ta ƙarshe a duniya ya ɗauka kamar bai da ya ɗauka cewa bai da garantin zai sake wata sallar a duniya to haka wanda ya ce ita sallarsa ta ƙarshe ya yarda za ta yi ta zama ita ta ƙarshe haka ga zai zai matuƙar ƙoƙari ya ya kyauta ta to duk sallar mutum zai sallah ya daga ce tamkar ita ce ta ƙarshe a duniya wacce zai to yi tambayar ka sai mu kulle na na na nan kuma akwai zantuka kamar uku a mazhabinmu na malikiya akwai malaman da sun taba kan cewa kullun ala sunnati kowanne yana kan sunna suna ganin cewa matafiyan in dai har suna da yawa to su su sallar su wayannan ma su ta yan gari ma su ta to akwai wanda kuma suka tafi akan mazhabin Abdullahi dan Abbas cewa in kai matafi ne kai kai dai ka bi mazaunin gida sallah to yadda ya cika kai ma sai kai sai ka cika saboda hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imam li yuktamma bi an sanya limami domin ai koyi to akwai kuma wanda suka tafi akan cewa in yayi raka'a da biyu ita ce ma dai mutamad mutamadin magana a mazhabin malikiya idan limamin yayi raka'a da biyu sai ka zauna ka jira ka jira shi kai mai kasuru zauna ka jira shi har ya ci ko sauran biyu ya sallama da isallama sannan kai ma ta yi ya wata akwai kuma wata magana sai da ba ta da karfi a mazhabin malikiya cewa an yi raka'a biyun kawai shi kenan kai sai kai sallama kai sallama yawa wallahu a'lam na'am eh wannan ne ko malamai suna da ganin karhancin haka kwarai da gaske gara dai ka bi tun daga farko yau na yayi akan karatu wani abu wani abu ne muka tsinta ba to menene eh a cikin kasko tauru a tauru sufin sufin shi ne ce muku wani metal ne haka kamar kamar tagulla kenan za a ce haka yake yalo ba azurfa ba ne azurfa a yi fara ce ko azurfa a yi fara ce da shi wannan yalo yake shi na yi cewa sufurdun sufurdun a yi yalo kenan wallahu Allah Allah Allah ya fara da mu da abin da muka ji Allah ya ce muke kan lima ai mana addu'a